بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة
yawan musulmi muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake nuna muna wannan lokaci kuma ya samu wannan masallaci mai suna masjidu sa'adin rabi'u qasim radiyallahu anhu a wannan anguwa ta gawar nama cikin birnin Sokoto domin ci gaba da tafsirin wannan littafin Allah mai girma wanda ke yau muna bakwai ga watan ramadana hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda shi ne ashirin da hudu ga watan biyu meladiya dubu da ashirin da shida muna daidan cikin suratu alkahar wanda ke insha Allah yau za mu tashi kan aya ta 90 da tara fadar Allah madaukin sarki wata da kana ba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفك في الصور فجمعناهم جمعا Allah madaukin sarki ce wata rakana ba abu muka bar sashin su yau mai izin wannan ranar da wannan katangar ta zulkarne ne za ta rede su ya ajuju wa majuju shigo cikin sauran al'ummar bani adam muka bar sashin su ya muju fi ba'adin yana cakuɗa da sashi ko kuma wata rakana ba'adun yawma idh yamuju fi ba'adin a ranar kiyama kenan muka bar sashin su a wannan rana suna ainihin garwayuwa da sashe mana da mutane da aljannu suna garwayuwa lokaci daya Allah ce wani fiye fi suri kamar yadda ibn jarir tabari ambata a cikin tafsirinsa yace za majal insu wal jinnu ala iblis a lokacin da aljannu da mutane suka garwaya sai iblis ya ce musu ana a'lamu lakum ilma hadha al-amr sai ce muku na fi ku sanin wannan al'amari fayaza ana sai ya tafi ilal mashirki zuwa mafita rana ko ya ji dul mala'ika ta kabbata nul arda ko dai ka zuwa iskon mala'iku sun cika kasa sun mai za ana ilal magari sai ta samu fatan rana can ma sai samu mala'iku duka sun kewaye kasa can bai da wurin hita wato shi wurin gudu ya kabila ko ya kuma wata lokacin sun ce mamin mai yi sai ina da ganin ba mu maka sannan ya dama har ya kai ƙarshen ƙasa can ma ya samu mala'iku can ma ya ce mamin mahisin ba mawaka ya dawo haka ne yake ta ya shiga ne ya shiga can wai ko da zai samu wurin da ya samu ya gudu amma dai abin ba zai samu ba to shi na ibn jarir ce shi na ake rubi da wata rakana ba a gudun yau mai izin ya mu fi ba ne za a ga da mutane da aljannu duka sun garwaya yana tsakanin wannan sai a gitta mai wata hanya wadda ya ganin hanyar ba ta da faɗi wadda yana ganin kamar zai iya bi hanyar zai kubuta ko da yake bi hanyar shi da zuriyarsa sai ga su kawai sun afka a cikin wuta da shi da zuriyarsa a wannan lokacin allah zai fitar da wani mai gadi daga cikin masu gadin wuta sai ya ce ya iblis alam takun lakal manzilatu inda rabbika shin wai ashe can ba kana da matsayi a wajen ubangijin ka ba alam takun fil jinan shin ashe can da ba cikin aljanna kake ba sai ibnu ce laysa hadha yawmu itabi wannan rana ba ranar zargita ba لو أن الله فرض علي فريلة لا أبدته فيها عبادة لن يعبد مثلها أحد da yau Allah zai farlanta mata farilla ce ga abu kaza ne in to da yau zan bauta mai bautar da wani daga cikin mutane ba a taba samu wanda ya mai irin wannan bauta cikin hantarsa ba to sai shi mai tsaro mutane ce to Allah Allah ya farlanta maka wata farilla yau shedan ya ce mahiya mice ce ita ya ce ya amurka an ta dakulan nara yau abinda allah umarce ka ka shiga wuta tunda ya ce idan an ka ce allah ya ce ka za zai fa ya talakau alaihi sai ya tunkuda a kansa sai ya ce masa da shi da zuriyarsa ma'ana ya ƙoƙarin da shi da zuriyarsa ya fuffuka su kafin kansa wa ya kaza wafin nari sai jefa su a cikin wuta to a wannan lokacin wutar za ta irin wani ruri wanda a wannan lokacin idan wuta ta yi wannan ruri sai ta shirya ya fada a cikinta ba a raga wani mala'iki ko wani annabi ko wani mutum face saboda ban hirgici da ban tsoro kowa sai ya gurfana a kan gwayoyinsa shi ne ma na wata rakana ba abubuwan ya mudu fi ba'd kamar yadda muka ambata Allah da yake da mutane da aljannu za su garwaya Imam Tabarani ya ambata a cikin tafsirin sa inda yazo da hadisi Abdullah ibn Amr inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna ya ajuja wa majuja min walidi Adam ya ajuju da majuju za cikin zuriyar Adam ولو أرسلوا لأفسدوا على الناس معيشة معايشة da a sako da sako su za a yi su shigo duniya da duka sun bata mutane kayan rayuwarsu da duk abin da za a yi rayuwa da shi za su bata sannan ya ce walan ya mutu min rajulun mutum ba zai mutu daga cikin su ba illa taraka min zuriyati almasi ya bar mutum dubu cikin zuriyarsa tsakanin iyar jikoki ko wani kahin ya mutu sai ya bar mutum dubu cikin zuriyarsa ko abin da ya fi haka to wannan duka dai yana nuna maka irin yawan da su ya juju da majuju suke da su kamar da imamun nasa'i ya riwaito hadisin aus dan abi aus yace inna ya ajuja wa majuja lahum nisa'un su ya juju da majuju su ma suna da mata kuma suna saduwa da matan duk da suka ga dama kuma yadda suka so don haka ɗayansu ba zai mutu ba face sai ya bar zuriya aƙalla wadda ta kai mutum dubu ko sama da haka ko wanda suka hiya mutu tsakanin ɗa jika da kama kuma sai ya bar mutum dubu wannan shi na da Allah ce idan suka fito a wannan rana za ka ga ya muju ba abubuwan fi ba sashen su suna cakuda da sashe Allah ce wani fiye fi suri ana cikin wannan sai a yi busa a cikin ƙaho suru ɗin kamar wanda ya zo cikin hadisi wani ƙaho ne wanda a cikin shi ne za a yi busa wanda zai yi busan shi ne mala'ika israfi alaihissalam shi na allah maraukin sarki yabba wannan kafon kuma shi na umarce da cewa idan an kai ƙarshen duniya shi na zai busa ɗin zai yi busa ta farko ta duk mutane kowa hankali ya tashi a rikice a hirgice sannan ya sake busa ta biyu kowa ya mutu sannan idan ya busa ta uku ce busa ta tashi ya zo a cikin hadisin atiya wanda aka hanko ga abdullahi dan abbas da abi sa'idin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce kaifa an um wa sahibul qarni qad taqama al qarna wa hana jabahatahu wa sama'a mata yu'mar manzo Allah ce ya zan ji dadi a duniya wannan da an ka ba kahon yana nan ya sa kahon ga baki ya daga huskarsa sama yana saurare yaushe za a ce mai busa yanzu ga shi kahon yana nan ko yana nan haka yana kallon sama jira da yake ce busa ya ce to ya zan ji daɗi kalu suka ce to tun da lamarin haka yake ya me ya kamata mu rinka faɗa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce ko rinka cewa hasbunallahu wa ni'mal wakeel ko kuma alallahi tawakkalna ko rinka yawaita karanta wannan wannan shi ɗaya magani saboda koyaushe ana iya ce mai ya busa kuma sai ya busa to idan yayi wannan busa wanda ake magana a cikin wannan aya cikin busa ta tashi alkiyama bayan kowa ya mutu Allah ce yana yin wannan busa don haka ce wani fa fituri sai aka zo da fa'u ta aqidi yana yin busan fa jama'anahum jam'a sai muka tattara su tattarawa ai ahadarnal jami'a lil hisabi duka muka hadartar da kowa da kowa domin a hisabi yana busawa ana hada kowa mutane kowa na tasowa kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ambata a cikin suratul waqi'a ayata 40 ta zuwa ayata 50 Allah ce kulka ce innal awwalina wal akhirina hakika mutanen farko da na karshe lamajmu'una abin tattarawa ne ila miƙati yau maru zuwa wani lokacin wani ne sananne shi ne ranar kyamadun za a tattar kowa da kowa a suratul kafi ma Allah cewa yi wa hashar nahu a wannan sura da muka ambata cikin ayoyin da suka gabata cewa wa hashar nahu muka tattara su baki daya falam nugadir minhum ahada ba mu bar ko ɗaya daga cikin su ba to a wannan lokacin za a tara mutane gaba daya sai Allah ce wa aradna jahannama wa aradna jahannama yawma idhil lil kafirin arada suwa ne ne alladhina kanat a'yunuhum fi qita'in an dhikri wa kanu la yastati'una sam'a
Allah madaukakin sarki ce a wannan ranar wa aradna jahannama sai muka gitto da jahannama yau mai izar a wannan rana lilkafiri na domin kafirai arzan gittowa Allah maraukin sarki yana bayani cewa su kafirai a wannan rana yi uradu alaihin jahannama ana gitto musu da jahannama ai yi bori zuwa lahun wa yana bayyana da ita gare su liyarau ma fi min al'azabi domin su ga abin da ke cikin jahannam na azaba wannan kafin ma su shige ta liyakuna zalika ablagu fi ta'jil al-hamd wal huzn alayhi domin ya kasance shine mafi gaugawa ga shigar da bakin ciki da damuwa akan su kafin su shiga jahannama na an gito sun gani ga screen ga ta ga irin azabar da ciki kuma sun san cikin za su to kaga nan tun nan take sai su fara shiga bakin ciki da damuwa a imam muslim ya yi wato hadisi a cikin sahihu nashi hadisi abdullahi dan mas'ud manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace yu'ta bi jahannama akan zo da jahannama tuqadu yawmal qiyamati ana jaye da ita a ranar kiyama bi 70000 zimamin da ragama dubu saba'in wato igiyar da ake jaye da jahannama da igiya dubu saba'in ce sannan kowace igiya mala'iki dubu saba'in an rike da ita ya jirruna ha suna jaye da ita kariba yar wannan azaba a ce igiya dubu saba'in kowace igiya mala'ika dubu saba'in ke rike da ita suna jayar da ita wani bi sai ta jaso kamar yanzu a ce an ɗaura masa igiya an baka kaja kaga wani wurin sai kaga ya hizge ka sai ka abun nan to haka duka yawan mala'ikun nan dubu saba'in har su dubu saba'in haka jahannama ke ta fuskar to zuwa ne ne kafirin da ake gitto ma wannan jahannama din nan yace allazina kanat a'yunuhum fi qita'in an zikr wa'anda yake su ne wa'anda yake idanuwansu sun kasance a cikin makafta daga ambatona ay ta'amu wa taghafalu wa tasammu an qabulil huda wa tiba'il haqqi sun makafta sun rafkana sun kurumta sun ƙi karɓar gaskiya sun ƙi karɓar shiriya ballanta nasu da gaskiya dama Allah madaukin sarki ya bayani wannan a cikin surtul zumruf ayat 36 Allah yana cewa man ya'shu an zikrir rahman yuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin duk wanda ya dakushe ya kauda kai daga ambaton Allah mai rahama zamu gwamaya masa shaytan mu ɗaure su tare to wannan shaidan zai zama shine abokinsa za ka gama wanda ke kawo daga kayan Allah za ta shi ranar kiyama da shi da shaidan an haɗe su an ɗaure su wuri ɗaya domin kowane mutum da shaidaninsa to da zarar maka bi Allah ba za a haɗa ka da wannan shaidan an kama ɗaure ku tare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi Allah ya taimaka ya musulunta da nashi shaidan amma ana haihuwanka to shi ma shi da ya haihe tsanda ne wanda zai gaba da kai kuma shi na zai ci gaba da zama tare da kai duk inda ka shiga don ha kullum yana ne yana kokari ya batar da kai kamar yadda manzon Allah ce jarimin al-insani majarantani yadda jini ke gudana a cikin jiyojin dada haka shedan ke gudana a cikin jikinka don ha koyo shi murin ka neman kariyar Allah murin ka neman tsarin sa daga shedan Allah ce to sun makabce daga ambatona wa kanu la yastadi'una sam'a sun kasance ba sa samun ikon ji mana duk abin da ake faɗa musu ba sa ji sai Allah ce mai gaba أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا نعم الله مروكين سركي يجي آه مين yawa afa hasibal ladina kafaru shi yanzu wa'anda suka kafirta suna tsammanin an yattakhizu ibadi min duni awliya'a soki bayina koma bayan abin soyayya abin jibinta ai ai takadu sun kudurta annahu yasibu lahum zalika wannan yana inganta gare su zan bayina su ne masoyan su ya zan su ba sa so na wayan tafi wannan zalika masoyayya da suke da wasu wanda ba ni ba zai yi amfani su suna tsammanin wannan to dama Allah ya kore wannan ya ce ko da sun dauki wasu abin jibintan suna bautar sun bar Allah to a ranar kiyama za su mutunce ma juna kamar yadda faɗa a cikin suratu maryam aya ta 82 yace kalla saykuruna bi ibadatihim wa yakununa alaihim didda duk wasu wanda suke bauta ma wanda ba Allah ba suna ganin wayannan su za su cece su su za su sa su aljanna su za su kare su daga azabar Allah sun bi su sun kibin Allah Allah ce a ranar kiyama za su mutunce ma bautar da sun kai za su mu ba muka bauta ba kuma ya kununa alaihim zidda kuma za su kasance kiyoshi a gare su saboda mi domin sun ga cewa wannan ainihin bautar da suka yi ba za ta amfanar da su da komai ba don haka Allah madaukin sarki yace kada su ainihin suna tsammanin cewa za su riƙi bayina masoya waɗanda suke jibinta su za su bauta min dunihi wato min duni kuma bayana Allah ya ce inna a'tadna lahum inna a'tadna jahannama lil kafirin nuzula hakika mun wa kafirai tanadin jahannama ita ce a matsayin kwaccarin da za a fara ba su abinda a nuzul a lokacin da ka zo kana bako ka sallama mai gida ɗan abin nan da zai fara baka tukuna wanda zaka ɗan fara ci ko ka sha wannan shi ake kira nuzul to jahannama ita ce kwaccarin da farko ba shine a abincin farko wanda za a fara gabatar musu tukuna kafin ainihin azaba ta kai azaba Allah ya kare mu sai Allah ya ci gaba قل هل ننبئكم بالأكثرين أعمالا su wane ne الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا na'am وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا saboda أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم na'am فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا menene sakamakon su ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا Allah ce kul ka ce musu hal nunabbi'ukum bil akhsarina a amala shin ko kuna son mu ba ku labarin wa'anda sun kafi kowa hasara aiki wa'anda ke sun yi aiki amma kuma sun fi kowa hasara a cikin aikin nasu kuna son ba ku labarin su kamar sun ce manzo Allah ma mu labarin sai Allah ce allazina dalla sa'ayuhu su ne wanda aikin su ya lalace fil hayati duniya cikin rayuwar duniya wahum yahsabuna su suna zaton annahum cewa su yuhsinuna sun'a suna kyautata aiki suna ta aiki suna ganin aikin kware ne suke yi amma aikin ya lalace tun ana rayuwar duniya sai Allah ya bada sifar su ce ula'ikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim su ne wa'annan da suka kafirce ma ayoyin ubangijin su waliqa'ihi kuma suka ƙaryatar da haduwa da Allah suka kafirce ma haduwa da Allah don haka fa habitat a'maluhum ayyukan su sun lalace fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wasna yace ranar kiyama ko suke ba aka fa musu su ba ko awon ayyuka wanda za a auna ayyukansu shine musulmi domin a gashin aikin ƙwararri rija ko mugun aiki amma shi wanda bai da imani dama ko suke ne ba azabai ma ba ma auna to za a auna duk aikin banza ne yi don haka Allah ce ko ma'auni ba za mu kawo musu ba zalika jazaohum yace wannan shine sakamakon su menene sakamakon nasu jahannamu ita ce wutar jahannama saboda me bima kanu bima kafaru saboda kafircin da suka yi wattakazu ayati wa rusuli huzwa suka rike ayoyina da manzannina abi wa izgili a imam al-bukhari a cikin sayo nashi ya zo da hadisi hadisi wanda aka karbo daga mus'ab shi mus'ab ya ce sa'altu abi na tambayi babana wane ne babansa shine sa'ad ibn abi waqasim ni tambayi shi game da fadar Allah hal unabbi'uku hal nunabbi'ukum bil aktharina a'mala nice mai shi wayannan sune ahumul haruriyata shin sune kungiyar nan ta haruriya wasu gan tawaye wanda aka tun zamanin sahabbai bayan an kashe Usman ibn Affan shin sune alala yace a ba su ake nuni ba wa'anda ake nufi al'aksari na amala kumul yahudu wa nasara su ne yahudawa da nasara saboda mai so ka kasance al'aksari na amala ya ce saboda yahudawa sun karyata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su kuma nasara sun kafirce ma aljanna me suka ce su nasara la ta'amun fiha wa la sharabun ba abinci a cikin aljanna ba abin sha don haka su ma sun kasance al'aksari na amala amma su haruriya din da ake tambaya kan su su ne allazina yanquduna ahdallahi min ba'di misaki su ne waɗanda ke walwale alƙawarin Allah bayan kulla shi don haka shi Sa'ad ibn Abi Waqqas yana ambata haruriya yana kiran su alfasiqina bai kiran su alkafirina Ali ibn Abi Talib da Bahak suka ce kai waɗanda al-ahsarina amana su ne da haruriya din ومعنى هذا عن علي معنى وانا نقشي علي رضي الله عنه أن هذه الآية الكريمة cewa wannan aya mai daraja tashmalul haruriyata kama tashmalul yahuda wan nasara wa gairi ta kunshi su yan haruriya kamar ta kunshi yahudu da nasara da wasu ma wanda ba su ba la annaha nazala fi haula halal khusus wala haula ba wai ana nuna ta sauka ga wayannan ke bashi ko wayancan ba a'a bal hiya ammu min haza ta fi gamewa daga wannan saboda mai fa innal ayata makkiyatu aya dai yan makka ce tun annabi na maka aka saukar da ita kafin a fara magana da yahudu da nasara kuma kafin a samu su kawaji ɗan tawaye din nan wayanda sun kawo alimu bai talibi tawaye suka wa mu'awiya tawaye kafin a same su a ta sauka don haka ammatun fi kulli man abadallaha ala ghairi tariqati mardiya ta game dukan wanda ya bauta wa Allah akan wata hanya wadda ba yardaddiya ba amma kuma lokaci guda shi yana zaton cewa ya yi daidai kuma yana tsammanin cewa aikinsa karɓaɓɓe ne alhali shi yana akan kuskure don haka aikinsa abin mayarwa ne gare shi ba za a karɓa ba kamar wanda Allah maɗaukin sarki ce wasu za su yi aiki aikin na wahala amma kuma ƙarshe za su shiga wuta kamar sutur gashi a aya ta biyu zuwa ta hudu wujuhun yawma idza khashi'a wasu koki a wannan rana suna kaskantattu amilatun nasiba suna masu aiki na wahala amma duk da haka tusla naran haniya za su shiga wuta mai tsananin zafi haka Allah madaukin sarki yace a suratul furqan aya ta 23 yace wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura muka gabata zuwa duk abin da suka aikata na ayyukan da suka yi kowane irin aiki wanda suka yi a nan duniya wanda yake ga zahiri aikin kwarai na Allah yake muka dubi wannan aikin muka mai sai kura abin shekewa saboda mi saboda babu imani haka Allah ya ambata a cikin suratul nur aya ta 39 yace wallazina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu az-zam'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'a abinda an misalin aikin kafirai kasan suna ta ayyuka alkhairi in ka duba yahudawa da nasara suna da ta ƙungiyoyi masu aiwatar da ayyuka na alhairi zuwa ga al'umma su bayar da tallafi inda aka samu matsala suna da gabatar da ayyuka na alhairi a fadin duniya ba ga kahirin ne ba har ma ga musulmin sa akwai ƙungiyoyin suna nan da yawa yan jios din suna nan da yawa ko waɗe da irin ɓangaren da suka ɗauka da tallafa ma al'umma kaga wannan aikin kwarai ne wanda ya kamata a ce an saka musu a lahira to Allah ce muka ainihin su wa'annan da suka kafirta a amanuhum ayyukansu da suke na alkhairi haka kasarabin biqi'atin kamar qawalwan ya fako ya sabuhu zama'anu ma'a wanda mai jin ishirwa zai tsammanin ruwa ne mutum na cikin daji a lokacin bazara rana ta kai rana yana jin kishir sai linka ya fako ya ga yana walƙiya haka kamar ruwa kadiba ko nan cikin gari idan rana ta kai rana kwanta da nesa kan nika sai kamar ruwa ne a kwance to mai jin ishirwa yana tsammanin ruwa ne sai ya tasan macen hatta iza ja a hulai mai jidu shi ko da yanzu sai su ba komai to haka duk ayyukan gada suke yi na kwarai a lahira za su je su isko ba komai na ba shi na Allah yake hal nunabbi ukum bil ahsarina amala kuna son mu baku labarin waɗanda sun kafi kowa hasara ayyuka sai ya fasara ce allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya su ne wa'anda aikinsu ya lalace a cikin rayuwar duniya ay amilu a amalan batilatan ghayr ala ghayr shari'atin mashru'a sun aikata ayyuka batattu wanda yake ba su yi su akan shari'a wadda an ka shar'anta ba su yi su akan shari'a wadda ai yarda karbabiya don haka amma a lokaci guda wahum yahsabuna annahum yusinuna sun'a suna tsammanin cewa aikin kware ne suke yi ayya take nuna annahu ala shay'in suna kudurciya su suna akan wani abu wa annahum maqbuluna mahbubuna suna tsammanin su abin karba ne abin so Allah ce ulaiikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi wa'annan wanda an kace ayyukan sun zanna banza su ne wa'anda suka kafirce ma ayoyin ubangijin su suka kafirce ma haduwa da Allah ai bi ma'ana jahadu ayati llahi fid dunya sun musanya ayoyin Allah a nan duniya wa barahinahu allati aqama ala wahdaniyatihi sun musanya hujjojin da Allah ya tsayar akan kadancin sa da da kuma gaskiyar manzanninsa wa kazzabu bi daril akhirah suka ƙaryatar da gidan lahira don haka Allah ce fala nuqimu lahu yawma idhin yawma alqiyamati wazna ranar kiyama ba za mu kafa musu keli na awon ayyuka ba ay la nusaqil mazinahum ba mu nauye ma'aunayin su li'annaha khaliyatun an alkhairi domin ayyukan ma'aunayin nasu fanko suke daga alkhairi ba alkhairi a ciki imamul buhari ya fitar da hadisi wato hadisin abi huraira inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innahu la ya'ti ar-rajulu al-azim as-samin lalle a ranar kiyama mutum zai zo mai kiba yawan kiyamati a ranar kiyama gashi ka dubul dubul an ci an koshi Allah manzon Allah ce la yazuni inda Allah janaha bawdatin a wajen Allah bai kai matsayin yake sauro ba banzata don haka sai mun zo ce in ma kun ga dama ku karanta madar Allah madaukin sarki fa la nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna ba za mu kawo musu ma wani ba ranar kiyama don haka duk abin da suka ya zama aikin banza don haka Allah madaukin sarki ya kare mu daga irin wannan Ibn Abi Hatim a cikin tafsirin sa ya kawo hadisi Abi Huraira inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kamar irin wancan hadisin yace yuta bir rajul al aquli sharubil azim za a zo da mutum a ranar kiyama wanda ya ci da yawa ya sha da yawa ga katon jiki ko da aka auna shi bi habbatin da ƙwayar burburwa wallahi zinwa sai zan bai kai nauyin ƙwayar burburwa ba saboda mi saboda bai aikata aikin ƙwarai ba sai yake sai karanta wannan aya ta cikin hujja da ita fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wasna shi ma ibnu jarir as-sabari a cikin tafsirin sa a hadisi abu huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi irin wannan hadisin shi ma da lafazi na daban wanda yake da lafazin Buhari da wannan lafazin duk lafazin ɗaya ne haka Ahmad ibn Amr ya ambata ayyace hadisin shi kuma Abdullah ibn Buraida shi kuma wanda yake an so ga babansa shi Buraida din nan yace wata rana muna gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga wani mutum ya fuskanto daga cikin Qurayshawa ya tsoro fi hullatin lahu yana ta takama a cikin wani kayan ado nashi ya sha riga ta sha fitati ta sha guga shina kyalkyali a lokacin da ya tsaya gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon ce ya buraida haza mimman la yuqimu Allahu lahu yawmal qiyamati wasna wannan mutumin da ka gani yana daga cikin waɗanda Allah bai kawo masa kai da ranar kiyama ko auna ayyuka saboda aikin su ba na ƙwaina Allah ce zalika jaza'uhum jahannamu bima kafar wannan sakamakon su shine wutar jahannama sanadiyan kafirci da suka yi ai inna ma jazainahum bihadzal jazai haƙiƙa mun saka musu da wannan sakamako wanda ke shine jahannama bi sababi kubrihim sanadiyan kafircin su wattakazi ayatin lahi wa rusulihi huzwa da kuma sun rike ayoyin Allah da manzannin sabin wa izgili sun yi musu izgili sun karyata su mafi tsananin karyatawa don haka mu kuma za mu sakanka musu da mafi tsananin azaba Allah ci a gaba innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha khalidina fiha la yabghuna anha hiwala Allah ce innal ladina amanu haƙiƙa wanda suka yi imani wa amilus salihati suka aikata ayyuka na kwarai mun sha bayani ayyuka na kwarai sune ayyukan da suka yi daidai da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma aikai su domin neman yarda Allah sune ayyukan kwarai duk wani aiki wanda ya saba ma koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mai- ba aikin kwarai ne ba duk aikin da aka yi koda ya dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba aikin Allah ba shi ma ba aikin kwarai bane to su wayanda suka yi ayyukan kwarai lahum jannatul firdausi suna da gidajen aljannar firdausi wato nuzula shine kwaccarin su shine abincin tarbon su su da kawanta an ce jahannama ita ce ake tarbon su da ita to su ko na aljannar firdausi su kuma khalidina fiha masu dawama ne a cikin ta la yabghuna anha hiwala ba su neman canji daga gare ta mana a dauke su daga na a mai da su wani wuri Allah madaukin sarki a nan yana ba da labarin bayansa wayanda an masu arziki su ne wanda suka yi imani da Allah da manzonsa suka gaskata manzanni Allah ga duk abin da suka zo da shi cewa suna da aljannar firdausi to menene alfirdausi Imam Mujahid yace kalimar firdaus asalin ta ba larabci bace kalima ce ta rumawa idan suka ce alfirdausu suna nufin albustan lambu yanki albustanu shine gonar da yake akwai itatuwa ciki akwai ganyaye ciki iri-iri akwai ruwa akwai gida wannan shi ake kira lambu to shine alfirdausu ka'ab da imamu suddi da abdahab suka ce abinda ake kira alfirdausu huwa albustanu allazi fihi shajarul anabi shine gonan lambu wanda yake akwai itace inabi a ciki abu umama yake alfirdausu suratul janna firdaus ita ce cibiyar aljanna mana ita ce tsakiya imamu qatada ce alfirdausu rubwatul janna wa awsatuha wa afdaluha ita ce tudun aljanna kuma tsakiyar aljanna ko ita ce mafi fice daga cikin aljanna shi yasa wani hadisi yazo cewa idan za ku roke aljanna ku roke alfirdausu kamar yadda ainihin hadisin qatada daga hasan daga samura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-firdausu rubwatul janna awsatuha wa ahsanuha firdausu ita ce tudun aljanna ita ce a tsakiyar aljanna kuma ita ce mafi kyawo a cikin aljanna kuma haka aka rawaito da cewa shine ainihin firdausu ita ce tsakiyar aljanna ya zo a cikin hadisin Buhari da Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idza sa'altumullaha aljannata idan za ku roki Allah aljanna fas'aluhu alfirdausa ku roke shi aljanna firdausi fa innaha a'la aljannati wa awsatul janna domin ita ce mafi daukar aljanna kuma ita ce tsakiyar aljanna wa minhu tufajjaru anharul janna daga gare ta ne wa'annan koramu aljanna ke bubbuga wayannan koramun da aka ce akwai cikin aljanna korama uku to suna bugowa tushen su da can jannatul firdaus suke bugowa suna suna dararowa a gidajen yan aljanna duk inda suke to sai Allah madaukin sarki yake to wannan aljanna din ita ce nuzulan ita ce kwacciyari ga su yan aljanna ai bi ma'ana ziyafatan fa inna nuzulu huwa ziyafa shine abincin da ake kaddamarwa ga bako a lokacin da ya isa sai Allah ce khalidi na fiha suna masu dawwama a cikin ta ai muqimi na sakini na fiha suna zaune zama na dawwama a cikin ta la yaz'anuna anha abadan har abada ba za su yi aggai su barta ba shine Allah ce la yabghuna anha hiwala ba su neman wani canji daga ainihin ita aljannatul firdausi wato cewa la yana la yabghuna anha hiwala faɗakarwa ne akan kwaɗayin da suke wa wannan firdausi ɗin da kuma son da suke mata har yana yiwa duk wanda ke zaune a wani wuri ko yaushe za ga ya ƙosa da wannan wurin ya gaji da shi amma su ita jannatul firdausi duk wanda a cikinta har abada bai gajiya bai ƙosa bai ma nema a canza masa wani dan za ka ji ba duk da ka kawa ta wuri ka inganta shi kan ni'imta shi in ka zauna da shi yau da gobe za ka ji ya ishe ka kana neman ka dan canza wani wurin zama kuma to amma ita firdausi la yabghuna anha hiwala don haka ita wurin zama ne na dawama na har abada Allah ka ba mu aljanna firdausi na'am قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا الله يقول كشي لو كان البحر ذاتي تيكو يا زمان midadan li kalimatu rabbi shine tawwada da ake rubuta kalmomin ubangiji na lanafidal bahr da tekun ya kare kaula an tanfa da kalimatu rabbi kafin kalmomin ubangiji na su kare a ce teku ya matsayin tawwada wanda ita ce ake sa alkalmi ana rubuta kalmomin ubangiji to da tekun duka kwashe shi aka ya kare ya kaihe ba ko kaf kalmomin Allah suna nan su kare Allah ce walau jina bi mislihi madda kai ko da mun zo da kutankucin wannan tekun mun zo da wani wanda kai kamar shi zama ƙari duk za su ƙare ba gamar mutu kalmomin Allah ba Allah madaukin sarki yana cewa ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu da ruwan gulbi ya kasance shine tawada wadda ake dangula alƙalami ciki ana rubuta kalmomin Allah hukunce-hukuncensa da ayoyinsa masu nuni a kansa da tekun ya ƙare lanafidar baharu da ya ƙare ƙaula an ya furuga min kitabatin zalika kayan a gaba wannan rubutun Allah ce ko da an zo da wani tekun kwatankwacinsa a matsayin ƙari haka za a zo da wani haka za a zo da wani a yi ta zuwa da tekunan suna zama ƙari duk za su ƙare ba ga rubuta kalmomin Allah ba shi yasa wata aya cikin suratul Luqman aya ta 27 Allah ce walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah inna Allah azizun hakim da ake duk abin da ke cikin ƙasa na itatuwa sune alƙalumma wanda ake rubuta wanda ake rubutu da su a duk a mai da duk itacen duniya gaba ɗaya heke su a yi alƙalumma da su na rubutu shi kuma ya zama teku wannan tekun da ya zagaye duniya ya zai shi ne tawadar da za a rubuto da ita min ba'dihi sab'atu abhurin bayan wannan tekun da ya zagaye duniya a samu su tekuna irin sa har guda bakwai su zama ƙari a kansa ana ta sa alƙalumma ana dangwalawa ana rubutawa to duk haka ma na fi da kalima to rabbi kalimomin ubangiji na ba za su ƙare ba saboda me inna allaha azizun hakim allah mu gwaye ne hikima imam rabiu dan anas yake cewa inna misla inna misla ilmin ibadi kullihim fi ilmi allah ka qadaratin min ma'il buhuri kulliha yake abinda akukan ku ce ilimin bayi gaba daya tun daga annabi adam har zuwa mutum na ƙarshe da mala'iku da aljannu da duk wani mai ilimi a tattara iliminsu gaba ɗaya haka yake kamar ɗigo guda na ruwan wa'yannan gulabe guda bakwai wa'yanda ke cikin duniya mayan gulabe kamar ɗigo guda ne na ruwan wa'yannan gulabe idan an ka kwatanta shi da ilimin Allah sai ya ce ai Allah ya saukar da nukun laukanin bahar bidanin da kalimatu rabbi lana fi dal bahar kabla an tanfa da kalimatu rabbi walau ji ina bi mislihi madada wai Allah yana cewa da a ce duka wannan gulaben da wannan itatuwan su ne tawada da alƙalumma da alƙalumman duk za su kariye su ƙare ruwan tekun su ƙare amma akwai sauran kalimomin Allah waɗanda ba su ƙare ba don haka dai ilimin Allah ilimi ne wanda bai da iyaka kamar yadda wai bi ma'ana la ahad yastati'u an yuqaddira qadara wala an wala yusni alayhi kama yanbaghi hatta yakuna huwa allazi yusni ala nafsi ba wanda ka cikin halitta wanda ya isa ya girmama Allah hakikanin girmama duk wanda ka girmama Allah baka kai hakikanin girman da ya kamata ka ba Allah ba sannan ba wani mutum wanda ya isa yabi Allah kamar yadda ya kamata duk yabon da kawwa Allah baka yabe shi iya hakikani yabon da ya kamata a yi masa ba sai dai idan shi Allah ya yabi kansa da kansa don haka duk abin da Allah ya faɗa yana sama ga abin da za mu faɗa don haka inna misla na imin duniya awwaluha wa akhira fi da imin akhira ka sani dai gaba ɗaya ni'imar duniya ta farko da ƙarshe tun mutanen farko har zuwa na ƙarshe ni'imar da aka ba su a duniya baki ɗaya ka habbatin min khardalin fi khilalil ardi kulliha kama a ce kwayar burburwa ce a cikin fadin ƙasa gaba ɗaya kwayar burburwa mun san dai burburwa ya kwaye na wanda yake da kirma haka ya ganin ta to kama an aza ta ne a cikin fadin ƙasa gaba ɗaya to haka duk ni'imar da aka wa kowa a duniya haka take idan aka kwatanta ga ni'imar lahira sai Allah ya ci a gaba
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا لا يشرك بعبادة ربه أحدا Kul ka ce musu innama ana basharun mislukum ni kawai mutum nake irin ku wato haka aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ma al'umma cewa shi ho mutum na kaman kowane mutum kawai inda a bambancin shi da sauran mutane yuha ilayya ana yi min wahayi shine kawai bambanci shi ana yi mai wahayi kai ko ba a yi maka wahayi to nan ne aka samu bambancin menene aka yi masa wahayi annama ilahukum ilahun wahid kawai abin bautan ku shine abin bauta daya faman kana yarju liqa'a rabbih duk wanda ya kasance yana fatar haduwa da ubangijinsa ma'ana yana fatar samun rahama yana kaunar samun lada a lokacin da ya haɗu da ubangijinsa falyamal amalan salihan ya aikata aiki na kwarai wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kar ya hada kowa da bautar ubangijinsa wajen bautar Allah ya bauta wa Allah shi kadai kare hada shi da kowa Allah madaukin sarki ya gaya wa manzonsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa ka gaya ma ayyana mushrikai masu ƙaryata manzancinka ka ce musu innama ana basharun mislukum ni mutum nake irin ku faman zama anni kazib duk wanda ya ce a ƙarya nike ga abin da ni faɗa to faliyati birrul ma jitu bi to sai ya zo da irin abin da ni zo da shi sai ya kawo nashi labari wanda a irin nawa in dai har ya ce ƙarya nika ai ni ma mutum ne kai ma mutum hake don ni fa inni la alamul gaiba ni ban san gaibi ba fi ma ahbartukum bi min almali na abin da ni ba ku labari na abubuwan da sun ka shude ai ban san gaibi ba Allah ne ya sanar da ni amma sa'altum min qissati ashabil kahfi game da abinda kuka tambaya na qissar ashabul kahfi da labarin zulqarnaini ban san gaibi ba sai gashi na ba ku labarin min ma huwa mutabiqun fi nafsil amr wanda ke yayi daidai da abinda ya faru laula ma atala amma atala anillahu alaihi ba don da Allah ya linka da shi kwana Allah ya nuna min wannan wa ana ahbirku ni kuma ina ba ku labari abinda nake ba ku labari kuma wahin da aka yi annama ilahukum ilahun wahid Ubangijinku wanda nake kira zuwa ga bauta masa shine abin bauta ɗaya wanda yake ba abokin tarayya a gare shi. Don haka duk wanda yake na fatar ladar Ubangijinsa, yana fatar kyakkyawan sakamako wajen Ubangijinsa, wani ya amal amalan salihan ya aikata aiki na kwarai shine ma kana muwafiqan lishar'il ma aikin da yake ya daidai da shari'ar Allah wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kar ya hada kowa da ibadar ubangijinsa saboda mi wa huwa allazi yuradu bihi wajalla aikin da babu shirka ciki shine wanda ake nufi da shi Allah shi kadai ba wukin tare da shi yace wa hazani rukuna al-amal al-mutaqabbal wa'annan biyu sune rukunnan aiki wanda aka karbabe ya zama aikin ya dace da shari'a ya zama aikin an yi shi domin neman yarda Allah shine labudda an yakuna khalisan lillahi sawaban ala shari'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba makawa dole aike za yin shi domin Allah kuma ya zama daidai akan shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibn abi hatim a cikin tafsirin sa ya zo da hadisi wanda aka karbo daga Dawus shi Dawus ya ce qala rajulun wani mutum ya ce ya rasulullah ya manzon Allah inni aqiful mawaqifa ni ina tsayuwa a wasu wuraren tsayi uridu wajha Allah ina son samun ladar Allah wa uhibbu an yura mawdi kuma ina son a ga matsayina kaga yuke zai wani aiki yana son ladar Allah ga wani aiki shi ga aikin nan yana nufin don Allah ya wani aikin amma kuma yana son a ga yayi din kaga abin ya zo duke gashi don Allah yi amma dai kuma yana so a ga yayi to da ya tambaye manzon Allah wannan tambaya falam ya rudda alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shay'an manzon Allah bai ga mai koyi bai kare shi sai da wannan ayat ta sauka faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada duk wanda yake yana fatar samun ladar ubangijinsa to ya aikata aiki na kwarai kar ya hada kowa a wajen bautar ubangijinsa ya yi don Allah kawai kashi don a ga matsayinsa don a ga kwarewarsa ko iyawarsa har yanzu akwai hadisi wanda wani mutum ya zo inda ubada da as-samit fa sai ce mishi an bi'ini amma as'aluka anhu ba ni labarin abinda nake so in tambaye ka mana zan tambaye ka abinda zan tambaye ka bani amsar tambaya ta me yake masa tambaya ce a ra'ayta ba ni labari rajulan yusalli mutum na yazo yana sallah ya batagi wajha Allah kuma yana neman yarda Allah da wannan sallar wa yuhibbu ayyuha kuma yana so ayyuha ke wanda ko kokarin sallah shi fa sallar yana yin ta yana neman yarda Allah kuma yana so a yaba masa waya soma kuma yana azumi waya batagi wajhullah yana neman yarda Allah da wannan azumin waya yuhibbu ayyuma da kuma yana so a yaba masa cikai wannan ko kokari azumi kullun a tayin da Allah za su ce shi yana so a yaba amma kuma ya don Allah waya tasaddaqu yana yin sadaka waya batagi wajhullah yana neman yarda Allah waya yuhibbu ayyuma da kuma yana so a godan sa cewa da akwai kokarin sadaka ai duk sadda haka wannan sai ya ba ta shi gudunmawa wa yahujju yana zuwa aikin haji wa yabtagi wajen Allah kuma yana neman yarda Allah amma kuma daidai wannan lokacin wa yuhibbu ayyuma da yana so a yaba masa ko shine ne kasan gaba da labari ya abu yake fa qala ubada laysa lahu shay'un bai da komai sallar da ya bai da ita azumin da ya bai da shi sadaka da ya bai da ita hajjin da ya bai da shi saboda mi Allah yana cewa ana khairu sharike ni ne mafifici ga dukkan wani abokin hadaka faman kana lahu ma'i sharikun duk wanda yake yana da wani abokin hadaka tare da wanda yake ya aiki don ni da kuma don wancan ko huwa lahu kullu to na bar mu wancan duka la hajata li fihi banda bukatar wannan inda duka yi aiki don Allah kuma da don wani to shi Allah bai da bukatar aiki ya bar wani din shine faman kana yarju da qa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada Imam Ahmad ya zo da hadisi hadisin Rabi'u da Abdurrahman da Abi Sa'id al-Khudri wanda ya karbo ga babansa har zuwa kakansa din shi Abi Sa'id al-Khudri yace kunna na tanawabo rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mun kasance muna shifting ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in wanga suka yi aiki wanga za su yi gobe sai mu kwana inda shike kullum masu kwana ma na kawai masu gadin sai in wannan sun zo yau su suka aikin dare to gobe wasu za su zo su yi aikin dare takuru laul haja wani lokaci bukata za ta same shi aw ya turquhu amrun min laylin ko wani al'amari ya afko masa da dare fa yab'asuna sai ya tayar da ya ce a jiya yi kaza to ganin wannan faka sural muhtasibuna masu neman lada wannan aiki suka yawaita wa ahalin nubi da ma'abuta aiki koyaushe madadin kila da mutum kazana to yanzu mutane sun yawaita masu kwana a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa kunna na ta dasu mun kasance muna zaune muna hira fa kharaja alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ma hadhihi najwa wannan ganawa da kuke wannan hira da kuke menene ita alam an hakum anin najwa ashe ban hana ku zauna kuna ganawa kuna hira yace fa qulna tubna ila Allah ay nabiy Allah annabi Allah mun tuba ma Allah inna ma kunna fi zikril masih hirar da kaga muna yi ne muna labari ne game da masihu dajjal muna labarin dajjal ne wa faraqana minhu mun ka tsorata game da al'amarin sa shi yasa kaga muna wannan tattaunawa sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum min al-masih indi ce in faɗa muku abin da yake ya yi ban tsoro a gare ku ni ka a wajena ya yi dukkan ban tsoro a gare ku muka ce bala faɗa mana ya manzo Allah kale ce ashirkul khafiyu shirka wadda boyayya an ce shirka wadda bayyana na ita kowa ya santa ka hada wani da Allah za ka ga duk wanda musulmi bai da wannan to akwai shirka boyayya menene shirka boyayya yace kama an yaquba rajulun yusalli li makani rajulin mutum ya tashi yana sallah saboda wani mutum akwai wani nan sai ya tashi yana sallah yana ƙara inganta sallah ya kyautata ta saboda wannan mutum ya gane cewa lewa ne yana sallah kwari to wannan annabi ya ce ya hiji muna tsoronsa akan dujjal kuma kaga wannan shirka ce koyi domin cikin zuciyar nan zuciyar za ta raya wa mutum kaza imamu ahmad har yanzu ya fitar da hadisi a hadisin ibnu ganamin shi ibnu ganamin ya ce mun shiga masallaci da ni da abu darda sai muka haɗu da ubada ɗan asami yake sai ubada ya riƙe hannuna na dama da hannunsa na hagu washi ma da abu darda biya mini ya riƙe hagon abu darda'i da damansa mana ya mai da abu darda'i gehen damansa ya rike hannunsa na hagu ni kuma yana gehen hagunsa ya rike hannuna da muna tafiya a fahar jaushi bai da na sai ga yana tafiya tsakaninmu wani hannun tanaja muna ta ganawa sai da ce wallahu a'alam bi ma na tanaja bi Allah shi yasa abin da muke gana da shi ba zan faɗa mun gana da muke ba faƙala ubada tun sabit sai ubada dan sabit ce in talabikuma umura ahadukuma in talabikuma umrun ahadukuma aw kilahuma ubada ke ce muna dari da abu darda idan rayuwa ta tsawaita da ku ko ɗayan ku ya samu tsawon rai ko kuma dukkan ku kuka samu tsawon rai latushe kane kun kusa an tarayar rajula min sabajil musulmina ku ga mutum tsakiyar musulmi ƙara alƙur'ana ala lisani muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya karanta ƙur'ani akan halshe annabi sallallahu alaihi wasallam fa'adahu ya maimaita shi wa abda'u ya fara shi wa ahalla halalahu ya halatta halattinsa wa harrama haramahu ya haramta da haramiyar tinsa wanda zala inda manazil ya sauka inda qur'ani ya sauka la yahuru fikum illa kama yahuru ra'sul himaril mayyit bai dawo muku sai kamar yadda kan jaki matacce ya dawo suna mamaki abin zai zama haka yace kuma haka hubaina na harka zalika muna akan haka wata rana istala'a shaddadun nu'ausin radiyallahu anhu sai ga shaddaru dan ausu yarda Allah tabbata gare shi wa aufu no maliki da aufu dan malika sun zo fajala sa'ile na suka zauna inda muke fa qala shaddad sai shaddad yace inna akhawahu ma ahafu alaikum ayyuhan nas mafi tsoron abin da nake ji muku tsoro ya ku mutane shine abin da jiya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa mina shahawatil khafiyyati washir wato shawa wadda koyayya da shirka wato shirka wadda koyayya yake ce nake ji muku tsoro kamar yadda niji manzo Allah ya faɗa ubada da as-samit da Abu Darda suka ce Allahumma ghufra ya Allah gafarta mana aw lam yakun rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama shin ashe bai kasance ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kada haddasa ya bamu labari anna shaytana qarya isa an yu'bada fi jaziratil arabi shaytan ya yanke kauna ga bauta mai a cikin jazirar laraba tsibirin laraba shaytan ya yanke kauna ba za a bauta masa ba wa amma shahawatul hafiya amma shahawa wadda koyayya fa kada arabnaha mun santa hiya shahawatul dunya shine shawar duniya min nisa'iha na matan da shawowinta to duk mun san wannan dama annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsoratan muna wannan to fa ma hada shirkun ladhi tuhawwihuna bihi ya shaddad wannan koyayyen shirkar da kace wace irin shirka ce wadda hake tsoratar da mu da ita ya kai shaddad shaddad yace ara ya tukun kun gan ku nan laura ayatun rajulan yusalli li rajulin da kun ga wani mutum yana sallah saboda wani mutum aw yasumu li rajulin ko yana yin azumi saboda wani mutum aw tasaddaqa lahu ko yayi sadaka saboda wani mutum atarauna annahu qad asharaka shin kuna ganin cewa yayi shirka qalu na'am yayi shirka mana wallahi innahu man sallala li rajulin aw sama lahu aw tasaddaqa lahu laqad asharaka muna maka rantsuwa da Allah duk wanda ya sallah saboda wani ko yayi azumi saboda wani ko yayi sadaka saboda wani hakika yayi shirka sai shaddadu ya ce musu to wa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man sallayu ra'i duk wanda ya salla tariya don a ganshi fa kada a sharaka hakika ya shirka wa man sama yura'i wanda ya azumi don a ga yana azumi fa kada a sharaka shi ma ya shirka wa man tasaddaqa yura'i duk wanda ya sadaka domin a gari don riya shi ma ya shirka to a wannan lokacin awfubnu malik yace afala ya'midullahu ila mabtaga bihi wajhihi min zalikal amal kullu Allah ba zai nufi abinda aka nemi yardarsa da shi ga wannan aiki duka fa yuqbal ya karbi ma khalisa lahu abinda an ka tsarkake don shi waya da ya bar ma ushrika abinda aka yi shirka bihi da shi fa qala shaddadu an zalika sai shaddadu ce game da wannan fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a yana cewa ana khairu qasimin liman asharaka bi ni ne fiyayyen abokin rabo ga duk wanda aka hada ni da ni wato ka san dama yan ka hada wani da wani ana so su raba to cikin masu rabawa da to ni nufi don haka man asharaka bi shay'an duk wanda ya hada ni da wani abu ya hada ni da ni da wani fa inna hajdahu amaluhu qaliluhu wa kathiruhu li shariki hakika aikin sa dan kadan nin da mai yawa sun zama ga wannan abokin tarayya ta wanda ya hada ni shi wa ana anhu gani ni na wadatu da wannan aikin wato duka dai wannan hadisai na masu dimbin yawa wayanda ke maganar cewa dai mutum yayi ne a cikin aiki to shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi tsorace muna ga dukan sauran abubuwan da ake yi don haka Allah madaukakin sarki ce kullu inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya ka gaya musu kawai ni mutum nake irin ku ana wahayi gare ni cewa abin bautan ku abin bauta ɗaya ne fa man kana yarju liqa'a rabbih duk wanda ya kasance yana fatar haduwa da ubangijin sa mulada fal ya'mal amalan salihan ya aikata aiki na kwarai wala yushrik bi ibadati rabbih ada kare hada kowa da ibadar da yake ubangijin sa ya bauta ma Allah shi kadai to wannan dai dama lokaci ya riga yayi kuma mun kawo ga wannan sura ko to insha Allah duk da ran kare mutunan da muka yi to nan za mu takaita fatar abin da makaranta daidai Allah ya ba ladan daidai kurakurai Allah shi yahe muna wannan haduwar da muka yi Allah shi mata albarka ya sa ta zansan da kira gare mu baki daya ya kare mu da yin riya ya kare mu da yin aiki domin wani shi yaba ya kare mu da yin aiki domin wani shi ji dadi ya kare mu da yin aiki domin mu bata ran wani Allah ya sa duk abin da zamu mishi kawai domin neman yarda Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi وعليكم السلام